بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابك إغوة رمضان shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratu tauba wanda yau da taimakon allah za mu kammala wannan sura da izininsa insha Allah. mun tsaya ne akan aya ta ɗari da goma sha takwas faɗin Allah maɗaukin sarki wa ala salasatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilay thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim wanda yau zamu tashi akan faɗin sa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سي الله يرفي بياني أكن isan waɗannan bayan Allah guda uku da labari akan hukuncin da Allah yanke musu ya ce ya yi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin kuma ku zamanto cikin masu gaskiya ku yi umarni da gaskiya ku yi mu'amala da gaskiya ku yi zance na gaskiya ku gaya wa mutane gaskiya ku kuma aikata gaskiya a riwayar um, sa'id bin jubair ya ce wa kunu ma sadiqin ay wa kunu ma abi bakarin wa umar ku ji tsoron Allah ku zamanto tare da masu gaskiya ma'ana ku zamanto tare da abubakar da umar don su ne masu gaskiya duk wani mai gaskiya a biyo a bayansu yake saboda faɗin Allah madaukin sarki akwai akwai akwai inda Allah madaukin sarki yayi bayani akan su almuhajirun wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sune as-sadiqun kamar yadda yace lil fuqara'il muhajirin alladhina usiru fi sabilillah har zuwa ƙarshen faɗin sa ulaika humus sadiqun ra'ayi na biyu suka ce wa kunu ma'as sadiqin ku zamanto tare da almuhajirun Abdullahi dan Abbas ya ce ma'alladina sadakat niyyatuhum wa istaqamat qulubuhum wa amaluhum ku zamanto tare da mutanen da niyyarsu ta yi gaskiya sannan kuma ayyukansu ya gaskata zukatansu suka tsayu akan gaskiya suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yakin tabuka tare da niyya ta gaskiya babu munafurci za ka iya cewa wa kunu ma sadiqina ay kunu ma alladhina sadaqu fil i'tiraf bid dhanbi wa lam ya'tadiru bil a'dar al kadhiba ku zamanto tare da masu gaskiya sune waɗanda suka yi gaskiya wajen furici cewa su babu wani uzuri da ya hana su bi manzon Allah yaki sannan ba su ba da uzuri irin na ƙarya ba kamar yadda wasu suka bayar Abdullahi dan Mas'ud yana magana akan haramcin ƙarya da muhimmancin gaskiya yake cewa innal kadhiba la yasluhu fi jiddin wala hazal ƙarya fa bata dace ba ko da wasa ko da wargi ko da gaske ko da wargi ba a ƙarya wala an ya'ida ahadukum sabiyahu shay'an lam yunjiz lahu kada ɗayan ku yayi wa ɗansa alƙawarin wani abu bai cika masa ba shi ma ƙarya ne yace iqra'u in shi'tum ku karanta in kun ga dama fadin Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين kenan hatta ɗanka bai kamata ka masa ƙarya ba idan kai masa alkawari to ka yi ƙoƙari ka cika wannan shi ke nuna kamalar gaskiya a gare ka kuma ba za a tumce ka da ƙarya ba tun daga gidanka idan aka fara cewa a gidanka kai makareci ne to kaga ai abu ya ɓaci Allah kiyaye na
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah yake cewa ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab bai kamata ba bai dace ba ga mutanen Madina da waɗanda suke kewaye da su cikin Larabawa wannan zahiruhu khabar wa ma'anahu nahi zahirin ayar labari ne amma ma'anarsa hani ne bai dace ba kar ai kenan kamar yadda Allah ce wa ma kana lakum an tu'udhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai kamata ba bai dace ba ga mutanen madina da wanda suke kewayen su cikin mutanen ƙauye irin su muzaina da juhaina da ashja da aslama da ghifar an ya takhallafu ar rasulillah su bin manzan Allah yaƙi yayin da manzan Allah ɗin ya tafi yaƙi bai kamata a ce sun yi haka ba ma'ana التخلف anan ana nufin kin zuwa yaƙi din bai dace su kibin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaƙi ba idza gaza wala yarghabu bi anfusihim an nafsi sannan kuma wala an yarghabu bi anfusihim an nafsi kada su fifita kansu akan annabi ma'ana kada su su ki tafiya tare da shi fi musahabatihi wa muawanatihi wal jihadi ma'a su ki tafiya tare da shi da taimaka masa da jihadi tare da shi su fifita lafiyarsu su fifita rayukansu a kan ran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mana la yarghabu bi anfusi man yusibahum min ash-shada'idi fayaktaru al-khafd wad-da'ata wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi mashaqqati as-safari wa maqasati at-ta'abi bai kamata saboda wahala ta tafiya yaƙi su ce su ba za su bi annabi ba su zauna a gida shi ko manzo Allah yana cikin tsananin wahalar tafiya da kuma gajiya a tattare da shi su kuma suna gida shi kuma annabi yana hanya shine wala yarghabu bi anfusihim an nafsi in dai mu'mine ne bai kamata su yi haka ba kuma ba ɗabi'ar su bane zalika bi annahum la yusibuhum zama'un yadda lamarin yake ai zama ishirwa baya samun mu'minai wala nasabun ko gajiya shine ta'abun wala makhmasatun ko yunwa ita ce maja'a fi sabilillah ko gajiya ko yunwa ko ishirwa ya sami mumini fi sabilillah wala ya ta'una mauti an yaghidul kuffar babu wani wuri da za su taka wanda yake bakantawa kafirai su taka wurin ko su je wani wuri da kafirai ba sa so su je ولا ينالون من عدو نيلا أي لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة babu abin da za su samu na abokanan gabansu ko kisa ko su ribace su ko ganima ko kuma su rusa su duk waɗannan abubuwan da aka lissafo gaba ɗaya illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai Allah ya rubuta musu a matsayin kyakkyawan aiki ne suka aikata Allah zai ba su lada inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin lalle Allah baya tozartar da ladan mutane masu kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi sahihi riwayat Imam Bukhari man gharrat qadamahu fi sabilillah duk wanda diddigensa ko diga-digansa suka yi kura saboda Allah harramahum Allahu ala nar Allah ya haramta waɗannan digadigai nasa daga wutar jahannama abinda ake so a nuna mana shine duk wanda ya aiki saboda Allah ya yi ƙura jikinsa saboda Allah ya gaji saboda Allah ya gamu da ɓacin rai saboda Allah ya yi aikin Allah ya samu damuwa to wallahi wannan ana rubuta masa lada kuma in ma har ka je ka ko yaƙi saboda Allah ko wani aiki ko wa'azi ko karantarwa ko da'awa ka je ka ta yi ƙura saboda Allah ka je ba saboda duniya ba to insha Allah waɗannan kafafuwa naka ba za su shiga wutar jahannama ba wannan albishir ne Allah yake yi wa muminai waɗanda suke taimakon addinin Allah da dukkan abin da Allah ya hore musu da dukkan abin da Allah ya wadatar da su da shi malamai sun yi sabani dangane da wannan aya na maganar bin annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle a bi shi a taimaka masa a agaza masa wadda bai je ba ana lissafa cikin munafukai shin wannan aya din ta shafi annabi ne a zamanin sa kaɗai ko kuma har yanzu idan amirul mumini ne ya kira sai wani musulmi ya ki zuwa ko ya fanɗare shi ma yana da wannan hukunci ko kuma ba shi da shi wasu malamai suka ce kamar irin su imamu qatada rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a yace hadhihi al-aya خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كو خاصة لرسول الله وأن آية تاشا فأنبني كري إذا غزا بنفسه إذا النبي يجيك إذا كنسا to babu wani ɗan adam da ya isa ya ki zuwa illa bi uzurin maqbul face sai ya bada uzuri karbabe fa amma ghairuhu min al a'imma amma wani annabi duk wani shugaba ba manzon Allah ba walwula da sarakuna da jagorori fa yajuzu liman sha'a min almuslimin an yatakallafa anhu ya ga dama cikin musulmi wanda ya ra'ayi ya ki zuwa idan lam yakun bil muslimina ilayhi darura in dai a lokacin musulmi ba su da tsananin larurar bukatarsa ma'ana daga bayan annabi bayan an samu shugabanni da jagorori musulunci yayi karfi to idan misalin mutum ya zamanto yana ganin babu tsananin bukatarsa a cikin wato tafiya din to ba laifi zai ki zuwa babu laifi a kansa alwalid bin muslim yake cewa naji imam al-auza'i da abdullahi bin al-mubarak da ibn jabir da kuma umar bin abdul aziz tuna cewa wannan aya din inna hali awwali hadhihi al-umma wa akhiriha ta shafi farkon wannan al'umma kuma ta shafi ƙarshen wannan al'umma ma'ana jama'ar da suke farkon wannan al'umma ta shafe su waɗanda suke ƙarshen wannan al'umma ma dai duk ta shafe su mana ba ba ba ba wai ta shafi annabi ne shi shi kadai ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama har shugabannin wannan zamani din a wasu malaman kuma suka ce a'a yayin da musulmi suka zamanto kaɗan to shine aya take aiki bai halatta ba ga wani ya ƙi fita ya ƙi ya je yaƙi in an kira ko ya ƙi fita aikin Allah gaba ɗaya idan an kira amma falamma kasural muslimun yayin da musulmi suka yawaita to na saka Allah ta'ala Allah ya shafe wannan aya wa abaha takallufa liman ya sha'u kuma Allah ya ba da dama ga wanda ya ga dama ya dan makale ya ki zuwa saboda Allah ce wa makana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون muminai bai kamata gaba ɗayan su fita dukkan su kwansu da kwarkwata su ba a iya samun wasu zauna a gida wasu kuma su tafi su wannan dai maganan da tafi kyau tafi inganci shine lalle kam idan musulmi suna cikin tsananin buƙatar ka bai halatta ka ki fita ba amma in an lokacin da musulmi suka yawaita kuma in baka je ba ma ba za a cutu ba to wannan ba laifi kamar yadda ainihin su malamai suka faɗa Allah ya musu rahama Allah ji kansu to wannan kenan idan mun lura da wannan aya ya ku yan uwana tana nuna mana wato shi mumini duk abin da zai yi na wahala da gajiya to Allah yana ba shi lada in dai akan hanyar Allah ne dama mumini duk ayyukansa cikin aikin Allah ne sannan kuma an gaya mana ba ɗabi'ar muminai bane su ƙaurace su bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikin wahala yanzu ba manzan Allah amma akwai malamai warasatul anbiya'i magada annabawa waɗanda suke kira akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kira so yayin da aka kiraye mutane su zo su yi aikin Allah bai kamata su ja da baya ba su zo su bar malamai da wahala komai idan an tashi neman taimako malami shine zai wanke riga sai tafi gidan ciyama yana neman taimako idan an tashi neman taimakon ginin asibiti ko ginin makaranta ko ginin masallaci malaman da suke wa'azi wai su za a bari su yi ta zagayawa gidan masu kuɗi suna wulakanta suna tozarta ai sai a naɗa wasu waɗanda ba su kai malaman daraja ba su ya kamata a tura su je su nemo wannan kuɗi amma malami shine wa'azi shine fassara shine karantarwa shine jan baki shine fita ƙauye wa'azi shine kaza kuma an tashi aikin gina masallaci sai a ce amma ai ku ya kamata ku nemo taimakon to kai ba kuma wannan ma ai ba a ma darasta malaman ba kai yanzu ya kamata ka je ka ga malamin ka yana kofar gidan man dan siyasa a je a jefa shi a zuba su a layin yan kalare saboda Allah fa ai ai wannan is unfortunate bai dace ba ai bai kamata ba malamin ka a ce an ganshi a wurin so ku yi abin da za ku rinka rufe asirin malaman ku kada ku rinka yin abin da za ku tozarta malaman ku amma yanzu idan wani abu ne na neman duniya kai ai ba za ka wakilta wani ba kai da kanka za ka je ka yi wa kanka ka biya allanka da kanka ka yi wa kanka darasu kuma ka wanke ka sake rubutawa da kanka ba tare da ka nemi malami ba amma yanzu wannan tunda aiki ne wanda ake neman za a taimaki masallaci za a nan sai a ce akar makalla ai sai ku je ai mutum yana zuwa malam ana masa ganin wulakanci da ka je gani ake kaman ka je neman taimakon masarar da zaka ci abinci ne a gidanka da matarka ko kuma ka je neman abin da zaka taimaka wa ƴaƴanka ne da kuɗin makaranta alhalin taimakon da malamin ya je nema ya je nema ne na makaranta za a gina masallaci za a gina a gina makaranta a gina masallaci ba a yi tunanin shi malamin kuma ina ne gidan da aka gina masa ya zauna ba amma kuma ana tunanin a gina makaranta kuma ana tunanin malamai da yake aljanu ne su su zo su rike haka ba su da yanda za su yi a rayuwa so ya kamata mutane su kula da wannan mu zama muna da fiqihu a cikin rayuwarmu mu duk abin da kake ganin zai iya taba darajar malamin ka ko wuri ne za a je sai ka ce malam ba kai ya kamata ka je bari mu je mu ya kamata mu je mu samu waɗannan mutane ba laifi a ce wannan malam ya aiko ya ce a gaya muku ku taimaka saboda Allah Allah ya ganar da mu na malam
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله yake cewa har yanzu da yana magana akan muminai din wala yunfiquna nafaqatan mu'mine ba su ciyar da wani ciyarwa fi sabilillahi saboda Allah saghiratan wala kabira ko karamin ciyarwa ko babban ciyarwa walau ila qata sautin ko da kuwa yar bi igiya ce ko irin wato yaggwai din nan da ake daure kafar raƙumi ko ake sasari wa bijimi ko shi suka ciyar saboda Allah ko mun karancinsa wala ya kata'una wadiyan ba za su ƙetare wani kwari ba ai la yujawizuna wadiyan fi masirihim muqbilina aw mudbirin ba za su ƙetare wani kwari ba a tafiyarsu suna dawowa ne ko sun juya baya illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun face sai Allah ya rubuta musu lada akan wannan taku nasu azarahum wa khutahum liyajziyahum Allah dan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu sakayya a sana makanu ya amalon mafi kyau da abin da suka kasance suna aikatawa wannan yana nuna mana cewa dukkan abin da mumini ya yi komin girmansa komin kaɗan ɗinsa ko sama ko ƙasa ko babba ko ƙarami insha Allahu sai Allah ya sakanka masa sama da aikin da ya aikata ma za da qaumun من أهلهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا matukar mutane suka ƙara nesanta suka bar iyalansu suka tafi wa'azi ko suka tafi da'awa ko suka tafi wani aikin Allah face sai Allah ya ƙara musu kusanci da shi sun nisanci iyalansu amma kuma suna kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ashe iya nisan kai wajen tafiya don da'awa kuma iya kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala da kake yi wannan sai yake nuna mana duk aikin da mutum ya yi in dai da sunan addini ne to bai aikin banza ba kuma rayuwa ta yi haske kuma rayuwa ta yi kyau kuma ya kamata ku fahimci wani abu ita wannan rayuwar fa ko ka zama na kirki ne ko ka zama na banza ko ka share masallaci ko kai ta kasuwa ko ba ka bane ba ko ka ci naman akuya da tinkiya da rago da raƙumi ko kuma ka ci na kare da alade ɗayan biyu ne imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidain ko dai kai na kware ko kuma kai na muni so ashe wannan yana nuna mana cewa idan kun yi aiki mai kyau za ku ga mai kyau faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mai kyau ko da kwayar zarra ne insha Allahu na alkhairi zai gani ha kuma duk lokacin da mutum ya aikata sharri ko mun karancin sa shi ma sai an nuna masa a kwaryarsa ya gani tarwal babu gudu babu jiha da baya ranar tashi alkiyama yau matubula sara'ir Abdullahi dan Mas'ud ko ce Abu Mas'ud al-Ansari ya ruwaito a hadisi sahihi wanda imam muslim ya ruwaito shi haka imam al-baghawi ya fadda hadisin a cikin sharhu sunna manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum ya zo wato da wata taguwarsa taguwa ce ya zo da ita an daure mata baki sai ya ce ga ta nan ya ba da ita fi sabilillah sai manzon Allah yake ce da shi laka biha yawmal qiyamah sabu mi'ati naqa kulluha makhtuma wannan kwaya ɗaya da ka bayar insha Allah ranar tashi alkiyama za a baka guda ɗari bakwai irinta ka duba fa wanda ya bada dubu goma za a ninninka masa dubu ɗari bakwai ila a zu'afin kasira zuwa ninki ninki kar wani ya ce tab kai yanzu ka basu da yawa ka cuci kanka hasa haka ake faɗa wa yanzu in an zo neman taimako idan rarumo da yawa ya dauka ya bar sai a ce tab lalle ka cuci kanka waɗannan mutanen da ka ba su kuɗi da yawa ai ka ba su kaɗan kawai gobe ma sa dawo haka ake faɗa yadda ake rena masu addini kuma ake rena masu taimakon addini wallahi malam iyayen da ka bayar da yawa iya ɗaukakan da za ka samu a gurin Allah ranar tashi alkiyama kuma ya kamata ka sani aljanna mataki mataki ne yanzu za ga dan uwanka ne abokinka ne kuna tare a duniya kuna harka da shi amma ya fi ka zurfin imani da yawa ta aikin alkhairi idan kuka mutu in dukan kudin Allah ya baku gidan aljanna zaka je ka tarar da shi aljannansa sai ka hango shi kamar yadda ake hango tauraro daga nan ƙasa haka ce akwai gidan wanda za gan shi dan uwanka ne musulmi dan aljanna ne kai kana aljanna shi yana aljanna amma zaka hango nasa be nan kamar tauraro a sama ga can yana sama da kai to daman a nan duniya ma yana sama da kai shi yana yawan sallah kai kuma kana bacci da daddare yana azumin nafila litinin da alhamis kai kuma kana cika cikinka da jakarka ka cika sha ka yi tsiyarka ba abin da ya dame ka so ku sani annal imani ya tafawat imani yana fifitan juna na wannan yafi na wannan na wannan yafi na wannan ya imalu ku yawaita aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa la kowane bawan Allah Allah ya yassare masa abin da zai aikata abin da aka halice shi dan shi shi zai ta yawaita yi in dan wuta ne zaga yana yawaita aikin yan wuta in kuma dan aljanna ne zaga yana yawaita aikin yan aljanna وما كان المؤمنون لينفروا كافة نعم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan aya tana mana magana ne akan wato muminai bai kamata su fita ga baki ɗayansu su tafi su bar annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ko da jihadi ɗin ne dole a samu wasu kuma da za su tsaya suna neman ilimi a gida idan waɗancan sun dawo su kuma sai su koyar da wasu wato ana wannan aya tana nuna mana division of labor raba aiki a tura waɗancan su riƙe ɓangaren kaza waɗancan su riƙe ɓangaren kaza kar ku zamanto duk kun taru kun zama malaman makaranta a'a wani ya zama yana aiki a ofis ɗin gwamnati can wani yana aiki a ɓangaren siyasa wani yana aiki a ɓangaren ainihin wato ofisoshi wani yana ɓangaren kasuwanci wani yana ɓangaren noma wani yana kiwo wani kuma malamin addini ne wani kuma yana malamin makaranta wani kuma gashi nan dai ɓangarori da dama kurarrabu wannan misali ne nake buga mana amma nan aya tana magana ne akan wato bai dace ga muminai liyanfiru kafa su fita ga baki ɗayansu su tafi jihadi duka ba ya zama ba a bar kowa ba Abdullahi dan Abbas yake faɗa cewa yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da bayani akan aibin munafukai a yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aika rundunar yaki ta tafi yaki sai ya zamanto musulmi sai su fita ga baki ɗayansu su tattara su ce sun tafi sai su bar annabi shi shi kadai a gida to shine Allah ya saukar da wannan ya ce ai bai kamata duk ku tattara ku tafi kuma ku bar annabi yana gida ba akwai saraya in an ce saraya wato rundunar yakin da annabi ya aika ta shi bai je ba sariyatu fulan sariyatu fulan sariyatu fulan amma yadda an duba littafin sira za a gani to shine lokacin daɗin sai suke tafiya gaba ɗaya to shine Allah ya ce kai bai kamata ku rinka fita ga baki ɗayan ku ku bar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kenan wannan nafiyun ne bi ma'anan nahi nafiyi ne bi ma'anan nahi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma da an samu su da jama'a daga cikin dukkan wata firqa wata jama'a ma'ana a samu wata ta'ifa fa halla kharaja ila al-ghazw min kulli qabilatin jama'a ina ma da kowace kabila a samu wasu jama'a da za su ainihin wato fita zuwa yakin nan su bar wasu kuma a gida wa yabqa ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'atun ukhra kuma a samu wasu jama'an su zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li yatafaqahu fi din dan su fahimci addini Allah Allah ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su alqur'ani ya karantar da su hadisi ya ta'allamuna alqur'ana was sunana wal fara'id wal ahkam suna koyan sunnoni da farillai da kuma hukunce hukunce fa idza raja'at saraya akhbaruhum bima unzila ba'dahum idan kuma rundunar yakin ta dawo su kuma sai su karantar da su su yi musu bayanin abin da aka saukar bayan sun tafi yaki fatamkusu saraya yata'allamuna ma nazala ba'dahum su kuma wadannan rundunar sai su zauna su koyi abin da Allah ya saukar na wahayi bayan wadancan sun tafi wadancan sun dawo koyar da su wal yunziru qaumahum su fadakar da mutanen su wal yu'allimuhum bil qur'ani wa yukhawifuhum bihi su koyar da su qur'ani kuma su tsoratar da su qur'ani wato laif wato tsoratar da su tsoratarwar da qur'ani yazo yi ga masu laifi idan raja'u ilayhim yayin da suka dawo la'allahum yahzaruna ko sa ainihin wato kiyaye su kiyaye aikata laifi wato wannan yana nuna mana cewa ya kamata musulmi su rinka raba kansu a cikin al'amura kaga dai yanzu ba abin da yafi yaƙi muhimmanci amma an ce kada a fita gaba ɗaya dole a rinka samun wasu kowa aziza a tafi wasu sun tafi suna gida musamman a irin wannan zamani da al'amura sun riga sun canja dole ne ya zamanto kuna da idanuwa a wurare da dama kada ya zamanto an kifi gaba ɗaya an yi fuskanci wani bangare guda ɗaya ba tare da wato fuskantar wani bangare ba kuma a halin da al'umma suke ciki yana da kyau mu samu wakilci a ko'ina ne musamman idan ka duba yadda yadda al'amura suke suke suke suke gudana yanzu bari buga mana misali yanzu malamai a garin nan mata malamai mata wanda za a iya ce da su malamai za su iya shiga cikin iyaye mata su yi ja aya su ja hadisi su yi tafsiri su yi bincike su ba da fatawa wanda za ta iya zama a kujera ta ba wa mata fatawa akan sha'aninsu na mata don Allah guda nawa ne tambaya nake kafa ku ce mun babu ka ji tsoron Allah kar kabilancin gari ya kama ka faɗi gaskiya macen da za ta zauna a kujera za ta iya ba da fatawa ga matsalolin mata kawai ma kuma za ta iya yin tafsirin nan duk da maza suke da sharhi da bincike da komai da fatawa guda nawa ne kaɗan ne kaga kaga wannan yana nuna cewa ba ma raba aiki kenan kenan yawanci karatukan addinin kaga malaman mazan sun fi yawa to akwai buƙatar a tura mata su yi karatun addini su waye sosai wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske kuma yanzu in na da tambayan ku likitoci mata nawa kuke da su a nan garin kwararru likita fa sosai ba nas ba gani doctor wanda za ta iya zama take ba da magunguna ta ake consultant ake consulting dinta akan matsalolin mata ko in ce gani doctor guda nawa ne guda nawa ne na'am to nawa aka yi suka mutu wataƙila a ce akwai da sun mutu guda nawa aka yi karba a ce babu to kaga kamar babu kenan amma yanzu wani zai iya cewa local government ɗin garin nan shekara nawa da samun local government na garin nan kawai 19 waye 1976 malama da ni da kayan haife mu lokacin to to shikenan to yanzu tun wannan lokacin tun wannan lokacin malam tun wannan 1976 kawai fa daga samun local government ban ce wai daga fara daga fara karatu ba yanzu tun wannan lokacin ba mu iya samar da likita mace ba ganik doctor wadda za ta tsaya ta lura da harkar mata a garin nan tun wannan lokacin babu babu waɗanda za su iya zuwa su je su yi karatun ne ba masu kwakwalwa ba masu cin jarabawar to kaga kaga akwai matsala lauyoyi nawa ake da su a nan garin ya kamata a bincika injiniyoyi nawa ake da su a nan garin likitoci maza musulmi nawa kuke da shi to gwamna nawa aka taɓa yi a nan garin nan nan garin ban ce fa shugaban kasa ba to abin da nake son nuna mana yan uwa akwai buƙatar mu rinka faɗaɗa tunani mu rinka rarraba kawukanmu muna da wakilci a can bangaren muna da wakilci a can bangaren muna da wakilci a can bangaren wannan da shine gari yake ci gaba yake ɗaukaka sai ku ga kowane abu ne zai faru kuna da mutane kuna da jama'a to amma wannan fa baya yiwa dole sai manyan gari sun tsaya sun yi tunani wannan a tura shi can wannan a tura shi can babu abin da ya fi ciwo yanzu misalin irin harkar likitancin nan kullum ya zamanto ku sai dai likitoci a ja aro muku a wani wuri ko muna da yara malam zaka kurai masu kwakwale maciya jaraba nan oba sai dai kuma galibin su zaka tara ƴaƴan talakawa ne ba su da sisi ba su da sasa ba komai talauci amma kuma muna da masu zubar da kuɗi kuma akwai masu watsa kuɗi tabbas to amma da ya kamata a taimaka waɗannan bayan Allah a tura su je su karanto likitanci don su zo su taimaki al'umma wallahi abin zai kyau kwarai kwarai da gaske to dai kun gani yaƙi dai ba abin da ya kai shi jihadi saboda Allah amma duk da haka annabi Allah ya ce wa manzo Allah kak ku tafi gaba ɗaya ku rabu wasu na can bangaren wasu suna can bangaren wasu suna noma wasu kuma suna kiwo yanzu idan na tambaya na ce a nan garin suwaye ne sanannun masu kiwo kiwo fa da sunan kiwo fa ba wai ba wai kiwo ina kiwo ba ya zama mutum mutum yana da wata gona gona ce yana da shanu ana zuwa ana tatsan nono ba sai an je can rigar fulani ba a'a gonarsa kawai ana tatsan nono gonarsa kaɗai ta isa ta shayar da jihar gombe state gaba ɗaya shanun gonarsa ko ta isa ta ciyar da aqua local gamman gaba ɗaya ta shayar da su idan an zo abin da ya shafi kwai akwai ɓangaren da za a je a yi ta ɗiban kwai ana fitarwa har waje har jihohin waje idan an zo ɓangaren mangwarori akwai kala-kala da na waje da na gida akwai inda ake noman rani akwai inda ake kaza guda nawa ake da su babu ko masu kiwon nema sai dai mutum ya dan daura bijiminsa in yi wata biyar shida bakwai kai ya cinye masa kuɗi sai ya sayar da shi ya sayo wani amma noma din sosai na kiwo din sosai da za a je su yi ta hayayyafa su haifu sosai a amfana da nonon su da 'ya'yan guda nawa ne masu yi babu amma ga dajin kuma akwai shi ba wai ba dajin ba akwai ruwan kuma akwai ciyawar kuma so wannan ma wani abu ne yanzu mun sha faɗa muna maimaitawa da yawa yawa kwan da ake cin sa a Najeriya fa da yawa yawa kwai da ake ci a Najeriya na gona Obasanjo ne shi kadai wannan mutum gona ce da shi ta kajin gidan gonan nan bangaren kaji kawai iya ganin ka so ana sauke shi daga shugaban kasar nan kullum yana can ota a can yake zaune yake shakatawa ko ziyara za a kai masa sai dai a je can a same shi tirela tirela ake fitarwa so ba ruwansa da wani kudin wa yana da business ɗinsa yawanci kwannan da ake ci na arewa yanzu na watakila wadda kai na buɗe baki da shi na gonar obasanjo ne ko kuma ga kajin haddana menene ga sunan amma fikira din babu wa zai taimaka ma a yi noman gashi nan dai abubuwan yi Allah ya hore mana muna da koguna muna da ruwa muna da daji muna da wane ne amma ina da yawa yawa kayan asir asir din nan na shaye shaye din nan ga da kake gani wallahi duk daga kudu ake kawo su mu babu mu sai dai a siyo mu sha kawai so da Allah ya kamata yan uwa a yi kokari a rarraba hannu kowa ya rike inda ya kamata ya rike ku samu teloli ku samu dukawa ku samu manoma ku samu makera ku samu marina irin wato al'adu da sana'o'i na hausa wannan su kan suna da muhimmanci a rayuwa kuma bai kamata mu manta da su ba ai shi baturan ai nasa ya ɗauko ya kawo mana ya zamanto ya raya nasa sai ya fi namun bayyana mu me yasa ba za mu raya namu ba yanzu yaran nan da suke zaune a gabana in na tambayi wani yaro na ce me baduku waye baduku ma yawanci ba san baduku ba saboda yanzu kusan za ka iya cewa babu dukawa kaɗan ne aƙallu min alƙalil su waye dukawa makera kira kusan an daina ina jin makera a garin nan ba tafi a irga ta kwaya biyu uku hudu ba wallahu alam wanda ake zama a daki karfe a nika shi a mai da shi kaza a yi kaza a kaza ka je ka tambayi tarihin kira abu ne mai kyau amma ba a yi duk mutane sun kaure sun kaure cewa abin sun bari masunta masunta masu din su din kifi su shiga kogi su kamo kifi sana'a ce mai kyau nawa ne mutane nawa ne zaka iya cewa masunta ne a garin nan ka san su yawanci ba a san su ba zaka iya cewa ma babu kuma abu ne mai kyau kuma yana da amfani masassaka masu sassaka turmi masu taɓarya masu kaza masu kaza guda nawa ake da su da ana da su amma yanzu duk sun kare yanzu turmin ma kusan an kusa a daina amfani da shi kuma yana da amfani wannan yar bulanda bulanda da suka kawo muku ranar da rayuwa ta rikice suka yanke muku wutar lantarkin babu komai sun lika shi da lantarki ku tsaya ku yi tunani sosai komai komai sai da aka hada shi da wutar lantarki so kun raja a gaba ɗaya akan lantarki sai kuma su zo su yi ta azabtar da ku akan lantarki ya zama ba lantarkin sun rike shi ya za ku yi sana'o'in ku na iyaye da kakanni na gargajiya kuma kun watsar da shi kuma ba ku yi kuma ba ku koya wa ƴaƴanku ba kuma kuna ganin ƙauyanci ne kaga ai babban misali takin zamani da iyaye da kakanni muna amfani da mai da takin kashin awaki da kashin shanu da bola da ake tarawa a kone a kai ta gona ya fi albarka ya fi kyau amfani ya fi lafiya ya fi kaza babu cututtuka a ciki a hankali bature yana kawo mana takin zamani yana raba mu da kashin awaki yana kawo mana taki tun ana ba da mutane kyauta akwai lokacin da takin nan zuwa ake wajen bakin gari a zubar da shi kawai a ce kowa zai dauka mutane wuna kaiwa zai dauka zai kashe ma gona amma yanzu sai da ya zama da kudin ka sai da kokawa zaka same shi shi kuma kashin awakin babu shi kuma ka tambayi likitoci su gaya maka illolin da suke cikin taki takin zamanin nan abincin da in an zuma masa takin zamani illolin da yake tattare da shi wallahi Allah ya yawa da shi da yawa yawa cututtukan ciwon hanta hawan jini wani ciwon shiga wani ciwon zuciya wani gwiwa tana ciwo wani ciwon nama wani ciwon kitse wani ciwon tattasai da tumatir wani ciwon yakuwa wani ciwon ga sunan dai ciwuka da yawa kowane abu da ka sani yana da ciwonsa wallahi duk yawanci yana da sababi da abin bincikan da muke ci wannan ni ba ni na faɗa ba likitoci ne suke faɗa so akwai buƙatar mu faɗaɗa tunani musulmi yana da zurfafa tunani ka kula da abin da yake yana da tasiri yana da amfani a gare ka yanzu misali zan buga muku misali telolinmu galiban sun daina amfani da keken ɗinki da kafa irin yadda ake amfani da kafa da kun ga ai ƙato tuka ake karkar karkar karkar karkar karkar yana yi shi wannan ɗin yana da lafiya ka je ka tambaya yin wannan ɗin wani nau'i ne na exercise za ka samu lafiya ba za ka samu ciwon baya ba ba za ka samu matsalar kafewar kafa ba saboda jikinka yana motsi karkar karkar karkar kana yi a hankali sai aka kawo mana na baturen nan wanda kawai jona za ka yi kaɗan nan kar to sai ya zamanto kuma babu wuta kuma an kawo wutar kuma dama sai a sa ma kuɗi a kai ka gani ka ji kai amfani da ƙarfin da Allah ya baka ka zo kana neman wuta za ka yi amfani da wutar kuma sai ka biya kuɗin wutar sannan kuma akwai illa a gangan jikinka saboda baka motsa jiki to sai aka zo ranar da babu wutar gaba daya a ce an yanke wutar gaba daya ko ba ka bane ba an yanke wutar gaba daya to ya za ka yi sai kowa ya dawo na kato tuka din wani kuma ba zai iya yi ba dole sai dai ya hakura sana'a dinkin kenan kamar yanzu waya ne ai da kowa ya raja akan waya komai a waya komai waya komai waya bature kenan mai dabarar wayo to akwai dalilin da zai zo waya kuma ta tsaya gashi nan dai misali muna gani akwai jihohin da aka yanke musu network din gabaki daya talauci da ya shiga garurrukan nan ba a cewa komai har america sai da ta turo taimako a jihohin nan guda uku america ina ne aka turo miliyoyin kuɗi a taimaka musu ba abinci ba wane ne ba wane ne saboda gaba ɗaya komai ya koma waya business ya koma waya wane ne ya koma waya komai da waya an daina wasiƙa an daina menene an daina wa gashi nan dai to wannan wani misali ne wato Allah yake nuna wa mutane abubuwan da za ku dogara shi na zamanin akwai lokacin da zai zo dauke babu shi so you have to think otherwise ya kamata kai tunanin to in ba wannan fa kaza shi musulmi kullum yana da option a tafiyarsa to in ban samu wannan ba to zan yi kaza to in na rasa wannan kuma to zan yi kaza inji ne generator kake amfani da shi sai ka jera guda uku idan wannan ya tsaya insha Allah zaka hawo wannan in wannan ya tsaya zaka hawo wannan in wannan ya tsaya zaka hawo wannan haka ake rayuwa amma ba wai ka zamanto kawai tunaninka dinkim akan abu guda ɗaya ba shi yasa sai ka sha wahala wannan misalai ne nake gaya mana Allah ya ba mu dacewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana muhimmancin neman ilimi kamar yadda wannan aya din ta nuna mana li yunziru qaumahum li yatafaqahu fid din at-tafaqahu fid dini wato neman fahimtar addini da karatu jama'a je makaranta ya ilimi manzo Allah ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi a cikin addininsa wanda Allah ya nufe shi nuface shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini kaga ashe akwai buƙatar ku tura wasu ƴaƴanku su je su yo karatu su dawo su taimaka muku kuma da nan nake kira ga masu hali da masu mulki da masu kuɗi da 'yan siyasa ku yi ƙoƙari ku yi yanda ake yi a sauran wurare ku rinka zaben yara zaƙaƙurai waɗanda suke da ilimin boko ku tura su je su yi karatu wanda zai zama amfani ga al'umma ku samu zakakurai akan qur'ani zakakurai akan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zakakurai wanda suka salluga ku rinka tura suna yi karatu ko a waje ko a gida dan su dawo su kwaso ilimi su zo su yada a garin ku su taimaki al'umma ba ku da buƙatar fatara ta malami dan Allah ya ce a fita aje ayyo ilimi to yanzu ilimi kuma ya zama baya yiwa sai da sai da kuɗi duk abin da ka sani yanzu sai da kuɗi to ashe akwai buƙatar masu kuɗi kuma su taimaka idan Allah ya sa masu ilimin sun samu masu kwakwalwa sun samu masu hali kuma sai su taimaka kai a unguwar ku ka duba yaro ɗaya biyu wanda ka san mai kokari ne ka biya mai kuɗi ya rinka karatun jami'a dan ya je ya dawo ya taimaki al'umma ka biya masa kuɗi ya je wata makaranta ta addinin musulunci ya dawo ya zama malami limami yana da'awa yana karantar da mutane al'umma kaga ka taimaka idan kun yi haka to za ku samu nasara a cikin tafiyar ku kuma Allah zai yi albarka bayan wannan um, babu abin da ya fi daɗi irin shine mutum ya, ya fahimci addini jahilci bayi da daɗi yan wana jahilci wato mummunan abu ne aka ce jahili matacce ne ko yana raye duk wanda yake bashi da ilimi to yana cikin tasko da bakin ciki a rayuwa ku je ku yi karatu ku yi tafakkuhi ku fahimci al'amarin addini shi neman ilimi din nan kashi biyu ne akwai fardu ain akwai fardu kifaya fardu ain farilla ta dole ta tilas ta kaina ta kanka ta kanta ta kan kowa da kowa dole yayi shine ilmu tahara was salati was saum ka san tsarki ka san sallah ka san azumi sannan kuma ka san tauhidi da aqida yanda zaka iya bautawa Allah ba tare da kai shirka da shi ba wannan kullu insanin mukallafun bi ma'rifatihi duk wani dan adam da ka sani an kallafa masa ya san irin waɗannan abubuwa dole tilas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a riwaya ingantacce ingantacciya talabul ilmi farida ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne farilla ne akan dukkan wanda yake musulmi ne kamar yadda imam ibn maja ya fitar da wannan hadisi din akwai wanda aka kara wa muslima wannan riwayar bata inganta ba wanda aka ce wa muslima akwai fardu kifaya fardu kifaya shine mutum ya yi karatu ya kai matsayin ijtihadi har ya zama malami mujtahidi wannan ba dole ne kowa sai ya zama babban malami har da zai kai rutubatul fatwa ko rutubatul ijtihad ba a wannan ba dole bane in kuka samu wasu malamai a cikin garin ku suka kai wannan matsayi to yayi amma in duk garin aka zauna kuma ba malamin da ya zurfafa karatu ya kai matsayin ijtihadi da fatawa to kuma kun yi laifi dan shi fardu ain ko fardu kifaya idan kama bihi al-ba'du saqata anil baqin idan wasu suka dauka suna yi to sauran ya faɗi akan su idan kuma idza idza tarakahu al-jami asimu in kuma duka suka bari sun yi laifi kamar misali malamai suna ba da misali in ilimin zamani ne koyo likitanci haka shi likitanci fardu kifaya ne ba fardu ain ba ne idan aka samu adadin wasu mutane su ne likitoci a garin ku to wannan ba laifi sauran ba kowa dole sai ya zama likita ba um, idan an lura likitanci malanta suna da amfani a rayuwar dan adam shi sa imamu shafi allah ya masa rahama ya ce ya ce mutane guda biyu dan adam baya rayuwa ba su bai isa ya rayu ba su ba kuma baya wadatuwa da su dole yana da bukatar su ya ce al'alimu dole al'umma suna buƙatar malami idan wani yana tunanin cewa malamai a yanzu su ne matsala a rayuwa to gwanda ma ya canja tunaninsa don ba yadda za a yi al'umma su rayu ba malami wannan malamin kuma an sha faɗa ko dai na wani addini ne ko ma wani addini suke dai dole dai su dogara da malaminsu don malaminsu shi zai faɗakar da su Allah so al'umma dole ta rayu da malami musamman al'ummar musulunci al'alimu lidinihim dole su nemi malami saboda addininsu wattabibu li jasadihim wa abdanihim dole kuma su nemi likita ba yanda za mutane su rayu ba likita sai sun samu likita saboda shi zai taimaka musu wajen samun waraka da neman magani akan gangan jikinsu malami shi likitan zuciya ne internal doctor ne yana kula da matsalolin aƙida da shirka da bid'a da ƙulla alaƙa da Allah ya haɗa ka da Ubangiji ka mutu ka shiga aljanna shi kuma likita ainihin tabib doktor kenan na zamani likitan lafiya shi kuma yana lura ne da lafiyar gangan jikinka har ma da zuciyar amma externally dan bayi da hanya da zai haɗa ka da Allah sai dai ya warkar da zuciyar ta yi tunani ko kar ta yi tunani to kaga bayan da za a al'umma su rayu ba waɗannan to ashe mutanen gari ya kamata su mai da hankali a garin su su tabbata suna da wadatattun malamai su tabbata suna da wadatattun likitoci in kuka samu wannan to gaskiya kun ci riba kwarai da gaske Allah ya taimake mu ya ganar da mu na mala
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Allah yake kira ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku cikin kafirai umiru bi qitalil aqrabi fal aqrabi ilaihim fid dari wan nasab ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku na kusa da ku wajen gida da kuma dangantaka Abdullahi dan Abbas yace irin su Banu Quraiza da Banu Nadir da kuma kafiran Khaybar wal yajidu fikum ghilza su samu kunci shidda a tattare da ku saboda sun saba wa Allah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa bil auni wan nusra wajen taimakon su da kuma agaza musu Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار أما رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah yana ba da labarin muminai na kwarai su ne waɗanda masu tsanantawa ga kafirai amma suna da tausayi a tsakaninsu su musulmai suna da jin kai. Manzo Allah ya gamu da kunci ya gamu da wahala kafirai sun yi niyyar kashe shi sun niyyar halakar da shi sun yi niyyar danne addini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim da bakinsu suna zagin annabi suna bushe hasken Allah sun ce ƙarya yake sun ce matsafi ne sun ce mahaukaci ne sun ce kaza ne sun ce kaza ne sun ce kaza ne sai ya zamanto muminan a wannan lokaci su ne waɗanda za su taimaka wa annabi musamman kafiran banu nadir da banu quraiza manzo Allah ya sha fafatawa da su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta da ku a baya na'am
وإذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah madaukakin sarki yake ba da labari dangane da halin munafukai wa idza ma unzilat suratun yayin da duk Allah ya saukar da wata sura a cikin alqur'ani faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana ku ji rashin kirki daga cikin munafukan nan akwai wanda ya ce waye wannan surar ta kara masa imani a cikin ku ka ji dan Allah malam waye wannan sura ta kara masa imani a cikin ku ayyukum zadatu hadhihi imana yaqinan suna faɗin wannan istihza'an bi rasulillah suna yi wa manzon Allah izgilanci Allah ya ce fa ammal ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka yi imani kam tabbas ayan nan ko suran nan ta ƙara musu imani da yaqini wa tasdiqan da gaskata Allah da manzon Allah wa hum yastabshirun alhali suna masu farin ciki suna albishir bi nuzulil qur'an yayin da alqur'ani ya sauka so a nan gurin kaga wannan wata magana ne cikin magana ku munafukai kuna cewa waye wannan surar ta kara masa imani ku ba ta kara muku ba amma dai wanda suka yi imani ai kam lalle sura ta kara musu imani kuma suna farin ciki ba sa bakin ciki kamar yadda ku kuke bakin ciki daga nan malamai suka ce shi munafiki duk inda yake bai son wa'azi baya son a faɗi gaskiya baya son a ja aya a fassara ana faɗa zai ce kaga ana zagin mutane ko kaga mutanen suna abin nan din mutane ko kaga ana zaman zaman abin nan mutane sun zo suna kaza kaza saboda baya so a faɗi gaskiya amma wanda yake jahiz ya shirya a daidai yake yana zaune duk abin za a faɗa in dai Allah ne ya faɗa to a shirye yake in yayi kuskure ya gyara in kuma yana kan daidai ya ƙara yi wa Allah godiya da ni'ima akan abin da Allah ya masa Imam Ibn Kathir ya ce hadhihi al-aya dalilun ala anna al-imana yazidu wa yanqus كما هو مذهب أكثر السلف وأكثر علماء السلف wannan aya din dalili ne na cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa jama'a al-imanu yazidu wa yanqus a aqida ta ahlus sunna wal jama'a innal imana yazidu wa yanqus yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa in an yawaita ibada ka yawaita sallah imani yana hauhawa yawaita azumi imani yana karuwa yawaita sadaka imani yana karuwa yawan bin iyaye yana ƙara imani yawan karatun qur'ani yana ƙara imani a yawan sallar dare yana ƙara imani yawan tuna ubangiji da lahira yana ƙara imani yawan sada zumunci yana ƙara imani yawan mu'amala ta kwarai yana ƙara imani so al imani yazid sannan kuma wa yanqus yanqus bil ma'siyah imani yana tauyewa da sabon Allah wato shan giya yana rage imani caca tana rage imani zina yana rage imani ƙarya yana rage imani shirka yana rage imani bid'a tana rage imani sabawa iyaye yana rage imani mu'amala da zalunci yana rage imani kenan imanin ka zai iya raguwa zai iya karuwa wataran ma a iya zuwa alalume kama imanin ya tafi wataran kuma ka ga mutum masha Allah imani kamar me sai na Abubakar Allah ya masa rahama da yarda yake cewa ya Rasulullah idan muna wajenka muna tare da kai imanin mu ji muke kamar me amma da mun barka mun koma gida mun shiga cikin iyali yara sun bata mana rai iyali an bata rai an shiga gona an yi waye an je kasuwa an yi mai sai mu ga abun namu yana dan raguwa yanda ka san batar din waya in ana yawan waya da ita tana yin kasa so imani yana bukata a dada caja shi yanda ka san kana caja waya idan ta samu low batir to ana samun low imani ana samun high imani so a cikin muminai malam za ka iya tara mutum goma sai ka tarar da wani ya fi kowa imani a dole mana wani zai fi wani imani tunda wani ya fi wani kusancin ubangiji wani ya fi wani yawan sallah wani ya fi wani yawan sadaka wani nan da nan idan an ce masa Allah ya ce a bari zai bari wani kuma gaskiya ba zai bari ba shi yasa manzo Allah yake cewa an gwada imanin mutanen duniya gaba ɗaya da na Abubakar aka samu na Abubakar yafi na kowa duk duniya yafi kowa imani saboda nasu abin nan a sama yake amma akwai wasu cikin ahlul bid'ah da suke ganin imani shehun ne jamid suka ce da imanin fir'auna da na sayyidina Abubakar duk daya wallahi mala subhanallah suka ce imani ɗaya ne kawai baya karuwa baya raguwa yawan sallah baya ƙara imani kuma dan ka zama barawo ma bai rage maka imani subhanallah kaga wannan malam bata ne ba karamin bata ba cikin ahlul bid'i akwai masu wannan ra'ayi to ko yadda ku gane cewa imani yana karuwa kamar yadda kuma yana raguwa tunda dai zai karu insha Allah kuma zai ainihin wato ragu sai da Umar dan Khattab dan ya nuna mana imani yana karuwa yakan dauki mutum ɗaya ko mutum biyu cikin abokanai ko sahabbai ya ce ku zo mu zauna mu tattauna akan addini dan mu samu ƙarin imani ta'alau hatta nazdada imana ku zo mu zauna dan mu samu ƙarin imani sai na aliyu ma yana da wannan ra'ayi yace imani yana iya farawa dan karami sannan daga baya kuma ya rinka haske yana haske yazdad yazdad izaman yana karuwa yana girma yana girma har ya zama ƙato har ya zama babba haka kuma munafurci ma yana karuwa yana raguwa yana karuwa yana raguwa in imani yayi karfi in munafurci ya ragu wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya na munafurci kenan sune alladhina fi qulubihim maradun shakkun wa nifaq fazadatum rijsan ila rijsihim ayoyin da duk za a saukar surorin da duk za a saukar suna kara musu kufran ila kufrihim kafirci kan kafirci fa inda nuzuli nuzuli kulli sura yunkirunaha yazdadu kufruhum biha yayin da duk Allah ya saukar da sura sai su karyata su gadan la ƙarya ne sura din gurin gum Allah zai saukar manzo Allah sai su karyata ta kaga suna karyata wannan kafirci ya ya dada ƙara ƙwari suna gaskatawa kuma imani ya dada ƙwari to shine Allah ya ce in dai kafirai ne in dai Allah ya saukar da sura ko aya saboda zuciyarsu akwai rashin lafiya na munafirci da kafirci da shakka fazadatum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum kafirun kuma suka mutu suna masu wato suna kan kafirci Allah ya kiyaye mu Allah ce yanzu awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin yanzu mutane ba sa gani Allah yana jarraban su yana fitinan su akan dukkan wata shekara a kira'ar Hamza da Yaqub afala awala tarawna bitta'i ala khitabil mu'minin ku mu'mine yanzu ba kwa gani sauran ne suka karanta bilya'i khabarun anil munafiqin al mazkurin kenan yanzu su munafikai ba sa gani annahum yuftanuna yubtalun ana jarraban su fi kulli amin a duk shekara marratan aw marrataini shi a ko sau ɗaya ko sau biyu bil amradi wash shada'idi ga rashin lafiya malam ga tsananin rayuwa da kunci yanzu malam zaka iya irga cututtukan da suke kasan nan zaka iya irga sababbin cututtuka da da ba a san su ba shekaru da dama da suka wuce yanzu wannan ciwon suga da ake faɗa wallahi da babu shi ni na sani duk lokacin da muna nan muna yara muna garin nan wallahi ba a san wani ciwon suga ba ko likitocin ma ba san shi ba hawan jinin nan gashi nan kowa da kowa har ya zama ruwan dare bini yaro karami sai aka ce ai jinin sa ya hau ciwon suga ciwon wai suga fa ciwon jini hawan jini jini ya hau ko kuma jinin mutum ya yi ƙasa ciwon hanta ciwon ƙoda ka hanji ya yi yawa ba ka kashi kullum akai akai shi ma ciwo ne gashi nan dai ciwuka kala kala wallahi malam ba a cewa komai kuma kullum fa karuwa suke yi wallahi malam duk wannan jarrabawa ne daga ubangiji tabaraka wa ta'ala dan wannan duk a da ba a san da su ba su irin su typhoid din nan ga sunan wa ya san da su da ba wanda ya san da su malaria ce dai ta mana kaka gida ita kan tun min aba inal awwali na tana nan to wannan wallahi jarabawa ne wa shada'id kuncin rayuwa da wahala jama'a ba sai na sharhi ba ko wannan ka kowa malami ne akai kowa teacher ne ba wanda bai san ana wahala ba ko yaro jariri da aka haife shi yana durowa yau Najeriya ya san akwai problem akwai matsala ba wani wanda zai ce wai ba wahala wallahi ana cin wahala kowa yana cikin wahala babu wani abin da ake samunsa da sauki ko me shi abin da ma ya kamata a same shi da saukin shi ma ya gagara ko ba ka bane ba to wannan duk jarabawa ne amma kuma sun malaya tubuna wala hum yazakkarun mutane ba za su tuba ko ba sa tunani ba sa daukan wa'azi da gargadi ka gaya mun me mai daɗi a rayuwar faɗi duba aikin hajji masha Allah malam ana murna ana zuwa aiki duba yadda al'umma suke azabtuwa wajen zuwa aikin hajji kafin ka samu kujera sai ka ɗanɗana kuɗarka ibada fa zaka je neman gafara zaka je neman rahamar ubangiji da kuɗinka sai ka yi ta bin gindi ka bada cin hanci wannan ya cinye kuɗin ka bar wannan ya ki barwa ka bar wannan ya kaza ko ka je sai ka je airport zaka hau jirgi a ce ai ba a ga sunanka ba a manifest dole ka dawo gida kuma ka nemi kuɗin ka rasa ga umra na ana so a je malam da kuɗin ka malam ka bada cin hanci wani ya bada cin hanci cin hanci kurin zai je umra naira dubu ɗari biyu ba fa kuɗin biza ba cin hanci kawai bribe akan a bashi dama ya mata biza ya je aikin umra ya yi wa Allah ubangiji ibada bauta a kaba ya yi salatin annabi dubu ɗari biyu amma babu to me mai daɗi me mai daɗi ba wani abin da yake da daɗi wahala ta yi yawa ku koma zuwa ga Allah sai a ɗauki wa'azi da izina wala yatta izuna bima ya rauna yanzu mutane ba sa yin izina su ɗau wa'azi dangane da abin da suke gani malam mu je malam
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا أكا سوكد وتسورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم wanda a cikin sura akwai bayani akan aibin munafikai da kuma wulakantar da su ko kunyatar da su nazara ba'dhum ila ba'd mana in an saukar da wata sura an yi bayani akan illoli da laifukan munafikai sai wannan ya duba wannan sai wannan ya duba wannan mana annabi yana bayani akan laifukan sai ɗaya su ginawa ne ɗaya ma sai dan su ginawa ne sun san da su ake kenan shine nazara ba'dhum ila ba'd sai wannan ya duba sai ana su gina mu tashi mu ta yana mutafa ma'ana irin yana cewa mu tashi mu fita hal yarakum min ahadin suna fakan idan mutane shin wani yana kallon su sai ga wani ya dan fita kamar zai kama ruwa in ya daga ba zai sake dawa ba saboda an saukar da sura tana bayani akan laifinsa shine hal yarakum min ahadin ay ahadin min almu'minina in qumtum idan muka tashi zamu tafi wani mumini yana ganin mu idan ba wanda yake ganin su illam yarahum wato ahadun kharaju min almasjid sai su fita daga masallaci wa in alimu anna ahadan yarahum aqamu wa thabatu in ko suka ga an sa ido ana kallon su to sai su zauna su yi shiru kamar ba da su ake ba su shamur su dake suna na'am ya annabi na'am kuma ba da su ake Allah raba mu da munafurci sun mansarafu daga baya sai su juya anil imani biha dangane da yin imani da ayar da aka saukar ko sura din ko kuma sun mansarafu an mawdi'ihim allati yasma'una fiha sai su bar wannan wuri da suke jin wannan wa'azi sai su tafi sarafa Allahu qulubahum Allah kuma ya juyar da zukatansu anil iman daga imani adallahumullahu Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da ya batar da su majazatan ala fi'lihim dhalik dan ya musu sakayya dangane da wannan aiki nasu bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne da ba su fahimtar addinin Allah ba sa ganewa Abdullahi dan Abbas yace la taqulu idza sallaitum in sarafna min as-salah to tunda Allah yace sun man sarafu sarafa Allahu qulubahum Abdullahi dan Abbas yake faɗo kai yace to kai ku musulmi kada in kun idar da sallah ku ce in sarafna min as-salah fa inna qauman in sarafu fa sarafa Allahu qulubahum dan akwai mutanen da suka tashi daga gurin manzo Allah suka watse kuma Allah ya watsa zakatansu walakin qulu qad qadayna as-salah sai dai kawai ana so ku rinka cewa mun idar da sallah jama'a mun idar da sallah haka imamul hakim ya kawo wannan hadisi kuma yace sahihi ne wannan aya din tana nuna cewa munafikai kullum ba sa so a faɗi aibin su a faɗi laifin su ba sa so fama lahum an at-tadhkirati muridin ka'annahum humurun mustanfirah فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة haka ɗabi'ar munafukai suke ba sa son gargadi ba sa son wa'azi shine malamai suke cewa duk mutumin da kaga in an yi wa'azi yana yawan tsaki yana challenging yana suka yana cewa kaza kaza kaza kaza to ka jefa masa alamar tambaya in ba sa'a ba yana cikin mutanen fama lillazina kafaru qibalaka muhti'in عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون بس زوازي بس سنغرغدي to kuma dole a yi wazi rayuwa ba ta yiwa sai da wazi don Allah in an yi wa'azi an faɗi laifi kakka je kai ta fushi kana gaba kana kiyayya da malami bari za mu ɗauki mataki akan wannan mutumin ya zo yana tara mutane hankali ai yana mutane kaza a'a ran kai daɗe ba haka ake ba an faɗi gaskiya laifinka ne ka koma gida kai sallah kai salatin annabi ka ce Allah ba mu ikon gyarawa kuma ka zuba ruwa a ƙasa Allah ya baka malamin da zai gaya maka gaskiya fa idan Allah ya haɗa ka da ‘yan bani bani banin nan suna bani bani suna karbewa suna halakar da kai bani bani suna karbewa suna halakar da kai wata ran kana hawa mota daga nan zaka je guri kaza ka tafka hatsari sai ka je ka mutu shikenan kuma Allah ya kama ka ka ɗauka akan daidai kake kuma sai ka tarar da abin naka ba shi da kyau so gwanda ka samu duk ɗaci akwai mai gaya maka eh na'am eh na'am malam ko a gidanka ne in ya zama kowa biyayya yake maka za ka yi ta abu na rashin gaskiya ba mai gaya maka gaskiya fa baka da nasara wanda ka samu wani cikin dangi yan uwa da shi zai iya zuwa ko kana so ko baka so ya karanta ma gaskiya amma mutumin da ya zauna ya saka babban riga yake jin shi ya isa saboda wata kujera da ya hau wanda da kafin ya hauta mutum ɗari biyar sun hauta sai yanzu kuma da ya hauta yake ganin shi shi din shine yana kumbura yana kafafa wai ba za a faɗi gaskiya ba to yana ɓata kansa lokaci ne kuma ba ka da karfin da zaka iya hana a faɗi gaskiya tunda Allah ne ya riga ya faɗi ta tuntunin shekara dubu nawa da suka wuce so mutum ya imani kurin an faɗi gaskiya zaka aikata aikata ba zaka aikata ba kama bakin kai shiru saboda maganar sai ya zama maka bala'i yanzu kaga abin da suke faɗa ana faɗa ana jawo aya ko sura sai su rinka cewa ka gani kuma ba sa iya zama ba sa iya zama aka ce mara gaskiya ko a ruwa yana gumi yana cikin ruwa amma yana sharka uban gumi saboda bai da gaskiya bai da gaskiya kuma da gaskiyan nan ne malam da adalci Allah ya tsayar da sammai daga saifa ina da ba dan haka ba ai da sun rikito adalci da gaskiyar ubangiji shi yasa sama ta tsaya ka ganta nan ba ta da bi ghairi amadin tarawnaha babu wani fila da ya rike ta fa babu adalcin ubangiji da gaskiyar Allah ya ce tsaya kuma ta tsaya haka annabi ya faɗa ya ce bi haka mace samawati wal ardu da ita ne Allah ya tsayar da sammai da ƙasai ga baki ɗaya ka duba ƙasan nan da wasu halittu ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ne amma suna nan ba su taɓa rubtawa a ce yau mun iso sama ta biyu ko ƙasa ta biyu ba a'a so yana da kyau mutane mu rike gaskiya mu yi aiki da ita don kar mu zamanto cikin munafukai Allah kiyaye mu sai Allah ya ce mai kuma
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر آية كرشكنا الله تبارك وتعالى كتاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا كومتاني حقيقة منزو يازومكو دقا تشكنكو تعرفون nasabahu wa hasabahu kun san dangantakansa kun san kuma ma'ana iyayensa da dukkan waɗanda suka haife shi da inda yake asalinsa a wata riwayar ko a wata kira'ar laqad ja'akum rasulun min anfasikum ba min anfusikum ba min anfasikum wato daga abu nafis mai tsada Allah ya turo muku annabi a cikin waɗanda suka fi kowa tsada a cikin ku manzo Allah yana cikin larabawa min bani Ismail daga zurriyar annabi Ismail alayhi salatu wassalam shi kuma ɗan gidan annabi Ibrahim wannan manzo azizun alaihi ma anittum shadidun alaihi yana tsanani gare shi duk abin da zai bata muku yana bata wa annabi rai ma'ana duk abin da zai baganta muku to abu mai wahala ne a gare shi ma'ana dukhulul mashaqqa wal madarra alaikum shigan kunci da cuta a kanku azizun alaihi ai shadidun alaihi abu ne mai wahala ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harisun alaikum Allah ya turo muku annabi mai tsananin kwaɗayin imani a gare ku da dukkan ci gaba a gare ku shi yasa sahabbai suka ce babu wani alheri face annabi kafin ya bar duniya wallahi sai da ya gaya mana shi kuma babu wani sharri manzan Allah kafin ya bar duniya sai da ya tsoratar da mu da shi suka ce tsuntsu zai tashi a sama yana motsi yana kada fukafukinsa annabi zai nuna mana ya ce wannan tsuntsun yana tare da alheri kaza yana tare da sharri kaza bai da yashi bai da hasada bai san su ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai son alkhairi ne daga kauna ga wannan al'umma din harisun alaikum yana kwaɗayin ku shirya a wata riwaya manzo Allah ya ce ni misali na da misalin ku ya ku al'ummata kamar jama'a ne da suka zauna a wani wuri suka hura wuta suka hura wuta cikin dare sai ga kwari suna zuwa suna ta fadawa cikin wannan hasken kuma mutum yana kokarin koran kwarin nan kar su shiga kaga kwaro in ya ga haske sai ya taho kuma yana zuwa da ya manne a jikin wutar sai ya mutu yace ni da ku fa kamar haka ne fa ga wuta Allah ya tanadi wuta kuna ta tahowa za ku shiga ina koran ku ina cewa kar ku shiga kar ku shiga kar ku shiga tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwan alkausara a kiyama riwaya ta tabbata annabi zai ga ana dukan mutane mala'iku suna zabgawa mutane bulali in ya duba sai ga yan al'ummarsa ne zai taho yana ummati ummati ummati ummati ya ku mala'iku al'ummata ne ku daina dukansu al'ummata ne ku daina dukansu kun ga hadisin alaikum ko sai su ya rasulallah ya manzan Allah fa innaka la tadri ma da ahdathu ba'dak baka san me suka aikata bayanka ba me suka kirkira bayanka fa innahum khayyaru wa baddalu sun canja addinin sun bata shi gaba daya abinda ka tabi ka basu su aikata ba shi suka aikata ba manzan Allah zai ce to fasuhqan fasuhqan fasuhqan ku nesa da ni ku nesa da ni ku nesa da ni ba ni ba ku ba ni ba ku wannan shine sakamakon da annabi zai gaya wa al'ummarsa da basu bi sunnarsa ba yanzu kana nan ana kiran ka ana baka sunna annabi kana cewa wai a wai kai a ba haka ka tara ana yi ba sunnan manzon Allah a ce ma annabi ya ce aikata kaza ko annabi ya aikata ka ce wai ku ba haka kuke yi ba wai ku ba a ce ku yi ba kai kuma suwa karan kadamiya a ina subhanallah idan annabi ya faɗa fazancensa ya kare shine kakakkat ba a daga hula ga wani bayan annabi yana wurin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fahimta wallau idan kuka juya baya kuka ki ku bi annabi bayan wa'azi da gargadi da aka yi muku ay in aradu anil imani kuka kauce kuka ki yin imani da annabi hakikanin imani faqul gaya musu ya manzan Allah hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa hu mana mana ni I am okay with God mana I am okay with my God Allah na ya ishe ni mana ba shikenan kuje na rike Allah Allah ya ishe ni qawul hasbi Allah ai shine hasbunallahu wa ni'mal wakil wa huwa rabbul arshil azim kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijin al'arshi al'arshi wanda yake mai girma jama'a wannan aya tana nuna mana cewa Allah ya turo mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ne rahama da jin kai da tausayi ga wannan al'umma kuma yana mana adalci iyakacin adalci kuma yana tausayin mu laqad manna Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار kada ku canja ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ku watsar ku ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam ku tsananta wa kanku ku tsananta wa addinin ku annabi ya ce inna ad-dina yusrun wannan addini jama'a sauki ne walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu ba wanda zai tsananta wa kansa a cikin wannan addini wallahi sai ya ranjaye shi fasaddidu wa qaribu ku yi kokarin ku yi daidai ku kwatanta wa abshiru ku yi albishir wasainu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja ku nemi taimakon ubangiji da yawan yin sammako ku fita da safe don neman abinci da kuma fita da yammaci da warwari da kuma wani abu na tafiyar dare akwai albarka a ciki abin da muka faɗa na daidai Allah ubangiji ya ba mu lada a kansa na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum da fatan Allah ya ba da lada game da ɗawainiya da karatuttuka da malam yake karantar da mu mu kuma Allah ba mu ikon aiki da shi da amfanuwa da abin da muka kar- muka saurara Ah, za mu fara da tambayan wata baiwar Allah wacce ta aiko ta ce ah, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Tamam. to shikenan to wani bawan Allah ne ya aiko ya ce ah, assalamu alaikum ya ce tambayarsa ita ce malam wata kaza ce ta shigo cikin gidansa amma ya ci giya duk anguwa bai samu mai ita ba shi malam idan ya yanka ta ya yi wa mai ita sadaka ya yi
to to me- me yasa zai yanka ta da da yana yanka kaji kullun ne daga ganin kaza kawai ka yanka sai ka yi cikiya ai shari'a ta ba mu shekara guda ake ana cikiya ko sai ka batta kaza ba yawo take ba me me me na rike ta ka yanka ta ka fitar da ita kofar gida ta kama hanya ta kama gabanta in tana zuwa gidanka tana dawa ka kyale ta shekara guda kana cikiyar mai ita ran da ya zo ka bashi an fahimci wannan Amma, e, a, ku daina yawan son zuciya akan abubuwan da ke samu wannan ya aiko bara dan taure ya shigo masa ya rasa yadda zai ya yanka shi mai shi ya zo ana rikici da waye subhanallah wannan ba daidai ba ne a wannan karatu da muke yanzu muna cikin tsakiyar karatu akwai um, wasu daga cikin manya-manyan malamai da Allah mana albarka da su a wannan gari sun kawo mana ziyara wajen wannan tafsiri daman duk shekara suna kawowa wanda ya kamata mu kaddara wannan ziyara kuma mu girmama su musu addu'a ta alkhairi Ah, daga cikin su akwai ah, malami na kuma kawu gare ni shine malam baffa kawu malam bafa kawo wanda yake sananne ne a gare ku ku riga kun san shi gashi nan ya zo muna tare da shi anan malam bafa Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada Allah ya sa aljanna ita ce makoma kuma dukkan al'umman nan da suke wannan guri suna murna da godiya dangane da wannan ziyara daga cikin su kuma akwai dan uwa aboki kuma amini abokin karatu na abokin kwanan ɗaki na tare da shi muka yi zaman goranci da neman karatu Ahmad Babikir Malam Sheikh Ahmad Babikir gashi nan shi ma ya kawo mana ziyara wannan wuri Allah saka masa alkhairi insha Allah wata rana na samu labari zan baku labarin waye Ahmad Babikir insha Allah dan ni ya kamata in bada labari a kansa ni na zauna da shi wuri guda a lokacin da muke kokarin neman karatu da shi a lokacin da ya zauna a Kano yana karatu a jami'ar Bayero so muna musu godiya Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ba su lada Allah ubangiji ya ba su abin da yake ba wa dukkan masu ziyara idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya akwai gagarumar tafiya da muka shirya za mu yi ta da dan uwa a Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda yake gabatar da wa'azi a can Gombe tafsiri kamar yadda aka sani a manufar mu daya da'awar mu daya tafiyar mu daya ko muna fatan Allah ya tashe mu a gida ɗaya shine gidan aljanna gobe insha Allah ta'ala ko incidents aka samu mu mun samu appointment za mu je garin Tula su ma kuma suna da appointment za su je garin Tula mu za mu je da yamma su kuma za su je da safe so sai muka ce tunda abu ɗaya ne kuma da'awa ne za a je gabaki ɗaya kuma dukan mu za mu je kofar mai martaba sarkin Tula za mu yi wa'azi sai muka ce bari mu haɗa tafiyar gabaki ɗaya so ana kiran kowa da kowa gobe tafiyar safa ne ba ta yamma ba da yamman hutu za a yi gobe tafiyar safa ne wanda Allah ya hore masa yake da dama yake da iko za mu haɗa nan karfe tara da rabi na safe tara da rabi na safe saboda su za su taso gombe karfe goma haka ko goma saura idan suka taho za mu haɗu da su a nan jauroji so sai mu haɗa mu yi kwamba mu tafi a tare motocin mu tare ba za mu tsaya a ko ina ba sai tula za mu je mu haɗu a can za a gabatar da wa'azuka insha Allah da faɗakarwa kamar yadda aka saba so da Allah ku yi kokari ku dan fito kamar yadda aka san ku da fita wa'azi kada a zo su sun taho can ku kuma a zo a nemi kowa ma a rasa ni dai na san da rai da lafiya zan fito insha Allah so masu mota masu abin hawa wanda suke da dama dai suke gari ba su tafi kasuwanni ba za su iya tahowa ba ran ina jin tulan nan har masu babura ma sun je yayi so ba laifi wanda ya yadda da mashin ɗinsa lafiyayye ne ya iya yin gaba ma haɗu a hanya da'awa ce Allah ya taimaka gashi an ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi din kuma irin wannan fita mutanen gari da zasu je su ganku za za ku kara musu karfin gwiwa kun taho daga birni da kishin addinin kuma za ku yi musu wazi so da Allah ana gayyatan yan uwa sannan kuma taimakon da ake nema na tsummo kara da kaya kofa a buɗe take dan aje a taimaka goben dai za a mika wanda za a mika din insha Allah ta'ala abu na biyu idan Allah ya kai mu jibi ranar lahadi wannan ita ce babbar rana ranar fita kenan mai karfi wannan kan ni ina gaya muku ban yafe wa kowa ba kuma ban dauke wa kowa ba da yake nan shi yasa muka sa ta ranar lahadi saboda masu uzurin zuwa kasuwa da kwanku da kwarkwatan ku kowa ya fito mutanen filiya suna burin su ganku mu je mu yi wa'azi a garin filiya insha Allah ta'ala karfe biyu za mu haɗu a nan gurin za mu tafi za a je a yi wa'azi da yamma zuwa magariba insha Allah sarkin filiya da kansa ya aiko ya ce yana mara ba lale lale lale don Allah ai kokari a je masa wannan abun alfahari ne abun farin ciki wannan wata mai alfarma yan uwa a je a yi zumunci a gaisa da juna a yi wa'azin musulunci ya ce yana murna yana son wannan so lalle ne yan uwa muna gayyatan kowa da kowa a fita har yan babura har masu mashin lefan lefan din na lafiyayyo kuma ba a dauke muku ba masu mota kuma dan Allah ku ji tsoron Allah akwai masu mota masu hali Allah ya rufa muku asiri idan baka da hali baka da ikon zuwa kana da uzuri ka ba da mota ka wa direban ka dan man dubu ɗaya dubu biyu ya isa kai mu fili ya dawo da mu ka kawo ta a zuba bayan Allah masu hawa masu motocin haya sai ku kawo ku sauƙaƙa farashi wanda yake da halin zai iya ɗaukan yar bus ya biya wa mutane ɗalibai zuwa da dawowa ya taimaka ko kuma kuma ɗaliban kowa ya zo da ɗan kuɗinsa in bai samu tafi sabilillahi bai biya kuɗinsa aikin Allah ne aljanna ake nema so ranar lahadi insha Allah za mu haɗu a nan gurin karfe nawa na ce karfe biyu filiya jirgin mu sai filiya zai sauka insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan shine zuwan mu na farko kuma yana da muhimmanci mu je wannan gari na filiya din saboda tsananin bukatar al'umma su je yan agaji ba a dauke kowa ba duka kowa da kowa duk gaba daya kowa a fito duk a tafi muna fatan yan uwa za su taimaka su fito din insha Allah Allah ya baku ikon zuwa kuma Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya ya ba mu ikon isar da sakon Allah wannan mai tambayar yace um, me yake tambaya
mace ce malam ta ce mutum ne yake da 'ya'yansa maza da mata amma kuma yana nuna warayya a tsakaninsu don ya fi son mazan ko wani abu zai saya baya sai wa matan ta ce to malam da Allah tana bukata a taimaka a yi masa wa'azi don kullum yana gaba gaba a wurin karatunka
Allah sa to ba kai bane ba to jama'a babu wani dalilin da mutum zai bambanta tsakanin 'ya'yansa maza da mata fa da maza da mata duk ɗaya ne a wajen ubangiji wanda ya fi kowa shine mai tsoron Allah kuma uba yayin da ka nuna fifiko akan maza ka bar mata ka sani wannan zai zama sababin shigan ka wuta ba yanda za Allah ya baka waɗannan yatsu guda biyar ka fifita wani akan wani ka ci abinci da su kuma ka zo wankewa ka wanke uku ka bar biyu ba zai yiwu ba zai yiwu ba dole ka wanke su gaba ɗaya so zalunci ne mutum ya nuna bambanci akan wani bangare akwai kuma masu fifita mata akan maza kamar yanzu su mata sai su fifita yansu mata maza su su fifita yayansu maza wannan ba daidai bane kada uba ya bari a gida a gane ya fi son wani akan su wani fa akwai hadari gaskiya wannan kuma zalunci ne ba za su zamanto suna yi maka adalci ko suna maka biyayya ga baki ɗaya ba ba za su yi ba na'am
mai tambaya na gaba ta ce malam da fatan an sha ruwa lafiya ta ce malam ana binta azumi ne to amma kuma tana bukatan yin sitta shawwal shi malam za ta fara biyan azumin da ake binta ne na farilla kafin ta yi sittu shawwal din ko kuma za ta iya gabatar da sittu wannan fatawar kusan kullun shekara ana yin ta ana faɗa gaskiya abin da yafi kamata ya dace ki fara biyan wajibi da yake kanki saboda yanayi na rayuwa da mutuwa sittu shawwal ana iya yin su a cikin watan shawwal din gaba ɗaya to da za ki daure ki gama ramuwar da yake kanki yafi sannan sai ki zo ki na nafila ana bin ka farilla baka gama ba kai nafila to wannan kenan wasu malamai kuma suka ce kada a tsananta sosai saboda kuma shi mai ramuwa akwai nau'i na wani flexibility haka abun yana da dan taushi harkar ramuwa tana taushi kar a kuntace mutum a ce wai dole sai ya rama azumin da ake bin sa a wannan wata din so ramuwa kana iya yi a tsawon shekara gaba daya to tunda mutum yana iya yi a tsawon shekara dan me za a takura mai a ce dole sai ya rama sannan ya sita shawwal tunda shari'a ta bashi dama zai iya hutawa to wannan ne suka bada fata suka ce in kin ga dama za ki iya yin sita shawwal ɗinki daga baya kiyaye ramuwa so wannan dai duk wanda kika yi gaba ɗaya kowanne ya ya halatta kuma duk malamai sun bada fatawa akai ko ki ramuwar sannan ki sita shawwal in kuma kin ga akwai takura ki sita shawwal ɗin tunda shi lokacinsa gajere ne mai wucewa ne lokacinsa gajere ne mai wucewa ne insha Allah kuma za mu yi bayani akan falalan azumin sirri shawwal a kusan karshen tafsiri insha Allah idan ban manta ba
tambayar ta gaba ta ce tana da alwala ne to sai ɗanta ya bayan gari ta wanke masa to malam idan ta wanke masa za ta sake yin alwala ne ko kuma wannan yayi a'a bayan garin yaro ko fitsarin yaro baya karya alwalaki sai dai ki wanke inda ya taba a bayan garin idan babu pampers a jikinsa ko ba nafki amma bai karya miki alwala ba alwalaki tana nan lafiyar ta kalau
to kafin mu karanta addu'o'i don za mu takaita tambayoyin haka saboda ƙurewar lokaci akwai sanarwa kamar haka hukumar makarantar goni academy wanda take kan hanyar kyambu tana sanarwa al'umma cewa ta fara sayar da fom na shiga makarantar tana za a samu fom na shiga nazari da primary da jss da kuma ss haka kuma ana iya yin registration na naptep a wurin da na trades and module wato jarabawan koyon sana'a saboda haka duk mai neman karin bayani zai iya tuntuban shugaban makarantar a harabar makarantar a nan kan hanyar kyambu wannan ya aiko takarda ya ce ya shiga cikin wata masifa wanda yake bukatan malam da sauran al'umman da suke nan su taimaka masa da addu'a wannan ma ya ce a taimaka masa da addu'a domin yana da marar lafiya da fatan duka Allah karbi addu'o'inmu
jama'a muna roƙon Allah yanzu ake tunatar da ni cewa muna da buƙatar wadda zai taimaka wajen sponsorin ɗin man da za a dinga amfani da shi wajen tafsirin nan in tambaye ko na abu yau nawa ga watan ramadan sha bakwai tun da aka fara tafsirin na an zagaya da hula an ce wani ya bada naira goma ko ashirin ku faɗa an taɓa to kar ku sa sai mun fara fa ko ku zaɓa ko dai a samu wanda zai taimaka ya ɗauki abin ko kuma shi kenan abi layi layi layi layi ai ina jin mun yi kara ko yau fa sha bakwai ga wata ba mu taɓa neman taimako ba to amma yanzu ni yanzu kuma fitatar da ne zan gaya kwamitin tafsirin kullun a nemi taimako kullun kullun sai an nemi fi sabilillah kaga fa tun da yau wajen shekara uku hudu fa da ake tafsirin nan wani mutum ɗaya ne yake ɗaukar nauyin man nan a garin nan mutum da ya ki yadda mu san shi wallahi ni dai wallahi yanzu ban san shi ba Allah biya shi kuma wallahi malam karka ɗauka wani mai kuɗi ne sam to yanzu dai gashi ya tafi umra abin ana nema a ji kunya Allah ya sauwaƙe to muna dai sanarwa kafin a fi naira goma goma ashirin ashirin a samu wani wanda zai iya daukar nauyi kullum ya je siyo mai ya kawo ko ya bada wani kuɗi da za a rinka yi karatu dai za a yi ko ba a bada naman ba ma dole ma za ta sa a bayar insha Allah za mu iya kafa gyad wallahi a can gurin duk wanda ya zo sai ya biya na mai Allah Allah duk abin da za ku faɗa ku faɗa ku je ku faɗa a duniya tunda ba za ku iya sayan man da za a yi karatu ba to ba ma so mu kai haka dan muna da mala'u da manya manya masu rufin asiri da za su iya taimakawa kaga shikenan kawai an huta Allah sa albarka ga wannan wata mai albarka so kofa abu da take da Allah taimaka sai a samu su kwamitin tafsirin sai a je a taimaka Allah ya taimake ku Allah ba da lada muna fatan Allah abinda ake na kwarai Allah ya karba na kuskure Allah ya fi wannan zumunci da muke muna zama muna wannan tafsiri ya ubangiji a wannan wuri ka dube mu da duba na rahama da jin kai Allah kai mana afuwa ka yafe mana zunuban mu ya Allah duk wanda yake da bukata a wannan guri Allah Allah Allah ubangiji ya Allah ya Allah ka albarkaci rayuwarsa kuma ka biya masa bukatarsa marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya Allah ka albarkaci iyalan mu ka albarkaci yayan mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah duk abin da zai rikitar da mu ko ya jefa mu cikin cikin damuwa da bacin rai Allah ka nisanta da shi gare mu Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ubangiji ka yawaita mana arziki yan kasuwan mu cikin mu Allah ka yi albarka cikin kasuwancin su Allah ka sanya albarka cikin amfanin gona ka sanya albarka cikin wannan damana ma'aikatan mu na gwamnati Allah ka albarkace su a cikin ayyukan su iyalan mu da matan mu duka kai musu albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin